ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم kwanan wata ashirin da bakwai ga watan safar shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar da shida kai hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da uku ga watan takwas watan tara ko ashi talatin da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya wannan darasi na saba'in da bakwai saba'in da uku a cikin wannan littafi na alkaba'ir na imamu az-zahabi rahimahullah muna kabira ta arba'in da tara babban zunubi na arba'in da tara wanda yake magana akan malin fuska kuka ya ga riga yin aski kwalkwamo da kuma yin addu'a wayo Allah na shiga uku na halaka idan masifa ta samu mutum ta mutuwa ko wadanta haramcin waɗannan abubuwa na al'ada na gargajiya ɗabi'u na jahiliya da wasu mutane suke yi a rayuwarsu bada ya kawo mana ayoyi da hadisai da suke magana akan rashin halaccin haka daga cikin hadisan da za mu dora a kai a wannan sarrafi sai haini anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala البيت يؤدب في قبره بما نهى عليه حديث البخاري ومسلم رواية عمر وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول وسيدا وجبلا وكذا وكذا ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا أنت أخرجه الترمذي وقال النائحة إذا لم تتب قبل موجها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرء من نار من جرب يا شيخ البخاري ومسلم رواية عمر بن الخطاب annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana magana akan hukunci wato kukan mutuwa a yi wa mutum mutuwa a yi taimar kuka ko mutum ya mutu a yi ta masa kuka me hukuncin wannan a shari'a ko mata ta mutu ko uba ya mutu ko kani ko aboki ya mutu a zo a ta shirga masa kuka saboda wai an damu da shi to mutuwa dai ba ta da daɗi kowa ya san mutuwa ba ta da daɗi to kuma rayuwar ba ba ta da daɗi kuma mutuwa dole sai an mutu abu ne da Allah ya rubuta mana shi akan kowa a wuyan kowa to ma shari'a ta ce mu fifita haƙuri a kan ɗaga sauti da faɗin maganganu waɗanda Allah baya son su. Da cikin abin da Allah baya so an yi mutuwa shi ne wannan kuka da ɗaga sauti. In kai ta wannan kuka kana ɗaga sauti kana faɗin maganganu in kai ma mutuwa ta zo ta ɗauke ka. Ɗan da dabi-dabi. amma an gaya mana idan mutum ya shiga damuwa wace hanya zai bi ya bayyana damuwarsa dole ya gani a fuskarsa hawaye za su zuba sai haƙuri hawayen su zuba a gani a fuskarsa amma ya ce ya Allah mun yadda da duk abin da ka kaddara mana tabbas mutuwa ba ta daɗi musamman ga wanda aka yi masa ita to sai shi mamacin da kafin ya mutu bai yi wasiya ko bai yi bayani wa iyalinsa cewa ni fa kar a kuka ba shari'a ta nuna mana lallai mu yi bayani kafin mutuwa ta ɗauke mu ko muna raye ko muna cikin jinya cewa jama'a iyali na don Allah idan na mutu kada ku yi min kuka saboda annabi yana cewa almayyitu shi mamaci ana masa azaba a cikin kabarin salimani a alai saboda kukan da aka masa annauhu kukan kera kukan mutuwa da daga sauti to me ribar ka yi wa mamacin ka kuka ana kara masa azaba idan ba ku gane ba Allah karba mana shi duk wanda ya mutu iyalinsa suka yi taimai kuka abokanansa suka yi taimai kuka irin kukan da aka hana mai ɗaga sauti da ƙara wayo Allah ta shiga uku mun rabu da wani da ihu to tabbas sai an yi wa wannan mamaci azaba saboda kukan da aka masa kaga ilimi yana da daɗi zuwa makaranta yana da daɗi kai da kai wasiya a maka kuka bi za ka karo da shi bayan ka mutu an maka kuka wai an damu da kai an damu da kai a maka addu'a mana wato abin da zai baka tsoron malam wasu kukan suka iya addu'ar ba su iya ba ni akwai mutuwar da na ce وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا wani rai baya daukan laifin wani yanzu shi mamacin da za a yi masa azaba to shi meye laifinsa shi yayi kuka shi kuka ba shi kuka ba to wa ya kamata a yi wa azaba mai kukan to amma sai aka ce wanda ha wanda ya mutu aka masa kukan shi za a yi wa azaba suka yi ta ba da amsa eh me yasa bai yi wasiya kar a mai kuka ba ba yana wasiya akan kudinsa da dukiyarsa da kaza kaza dinsa ba eh me yasa bai karantar da iyalinsa addini ba har ya mutu ba ya koya musu neman kuɗi a rayuwa ya musu kaza ba eh me yasa bai gaya musu wannan hadisin ba cewa annabi ya hana ai kuka suka ta kawo uzurori cewa duk wanda bai hana ba bai ce kar ai ba to lalle sai an masa azaba sai an masa azaba wasu kuma suka ce a'a wannan hadisin ya shafi wanda ya yi wasiya ya ce in na mutu kumin kuka kuma akwai su har taro suke cewa to in fa na mutu a faci kuka sosai fa wallahi malam a yi kuka saboda su a lokacin jahiliya wanda yake da matsayi a cikin al'umma wanda yake da daraja wanda ya isa ai shi ne wai in ya mutu ake ta kuka saboda ana ganin an yi asararsa wanda duk ba a damu da shi ba oh, don ya mutu waye ma zai zubar da hawaye su abin da suka dauka kenan da haka hadisin yana magana akan wanda ya yi wasiya a yi masa kuka shi ne Allah zai mai azaba amma duk mamacin da bai ce a yi ba ko bai ce kar a yi ba so ba yi da laifi tun da bai sa su suka yi ba ba shi ya sa su ba kun fahimce ni to amma abin da suka yi konkuludin suka rufe yana da kyau mu sanar da iyalanmu idan mun mutu don Allah kada a mana kuka ba kuma yana nuna dan ba mu da matsayi ne ko daraja ba a'a annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam to amma akwai kukan da ba laifi kamar zubar da hawaye da shesheka mutum ya yana haɗiye kukan yana yana haɗiya ko ita zubar da hawaye yana gogewa wannan ba laifi a kai jikan annabi Allah ya masa rasuwa ɗan gidan na na Zainab da ta aiko wa annabi cewa yaron nan bai da lafiya fa ashidina ka zo ka halarci wurin mu ya rasulullah annabi ya ce ta yi hakuri abubuwa suna da yawa al'amura sun yi yawa ta yi hakuri ta daɗa aika masa ta ce don Allah tana masa magiya don Allah ya zo gidan nan yaron nan fa ya kusa mutuwa annabi ya zo ya tarar da yaro saura kaɗan rai ya fita ya karbe shi ya ɗora shi akan cinyarsa ya masa addu'a ya masa addu'a yaro da ya cika nabi ya ce inda lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib na Allah ne abinda ya karba kuma na Allah ne abinda ya bayar da aka yi haƙuri a nemi lada kaga ashe zuwan annabin ya yi mai ya yi amfani tunda yaro ya samu addu'a to abin da ya faru shine an kai shi kabari ana binne shi sai aka annabi yana ta zubar da hawaye lokacin mutuwar ta shige shi ya ga za a binne jikansa sai aga yana ta zubar da hawa yana kuka sai abdurrahman ibn auf da shi aka je dan da lokacin da zai je ya gayyaci sahabbai ya ce ku zo ku raka ni gaisuwa sai ya ce hadda kai ya manzan Allah kana hawaye kana zubar da hawaye kana kuka hadda kai an yi mutuwa sai manzan Allah ce hadihi rahmatun wannan hawayen tausayi ne man la yarham la yurham hawayen da ake in an yi mutuwa rahama ce tausayi ne jin kai ne duk wanda baya da jin kai da rahama a cikin kushi ma Allah ba zai ji kansa ba daga nan malamai suka ce kenan kukan da mutum zai zubar da hawaye ko na shasheka ba na ihu ba wannan kan ba haramun bane kuma baya nuna cewa mutum ya saba abin da Allah ya ce kun ji hadisi na farko to ga wani wani abi musa Allah yadda da shi ya ce manzan Allah yana cewa mamin mayitin ya mutu babu mamacin da zai mutu masu masa kuka su tashi su rinka masa kirari ya shugabanmu ya dutsenmu ya kaza ɗinmu wai shugaba ne wai shi dutse ne madogara duk abin da aka faɗa na yabo ko ana ihu ana cewa wani an rasa mai kaza an rasa mai kaza sai Allah ya wakilta mala'iku guda biyu za su rinka zungurinsa yalhazanihi suna zungurinsa a cikin kabari sai in aka yi maka kuka sai su sauke ka an ce kaza ne ka sai ce haka kake kai kai ne dutse a gidan kai ka yadda kai ne shugaba ba Allah ne haka ka ɗaura su sun manta Allah sai a zungure shi malam kawai dai a taƙaice maganan mu kuka a mutuwa da faɗin wasu maganganu a lokacin da ake kukan masifa yake jawo wa mamacin to amma duk gidan da ba a yi karatu ba ba a je makaranta ba za ka sha mamaki akwai matar da na gani wata rana an yi mutuwa tsirara ta yi wata ce ta mutu tsirara wai ta nuna damuwa daga kofar gida ta fara ihu wayyo Allah wayyo wayyo na shiga uku ta daki can ta baki gijin gini ta cire hijabin ta jefar dan kwalin mata yaye rigarta ta farka ta ta wullar ta cire zanin ta jefar wallahi daga ita sai suke sai birgima wai duk ta nuna cewa ai an mata mutuwa hadi jahiliya hadihi jahiliya wannan jahiliya ce tirmidhi ne ya rawaito wannan hadisi da haka in dai ka bari suka yi taimaka kuka aka yi ta cewa kai ne wani kai ne wani za ka sha zunguri kuma sai ka yi bayani wato kun san me wannan yake nuna mana muhimmancin mu karantar da iyalanmu addini mu dora su akan sunna kar mu bar gidanmu ba ilimi kar mu bar ƴaƴanmu ba sa zuwa makaranta yanzu kai alhamdulillah ka zo karatu ai ko yanzu wannan ba an wuce wurin ba kai kam a karan kanka insha Allah ba za ka yi ba dan kana yaye baki zaka ce u akwai hadisi kuma na san idan kaga wata yarka tana yi ko kanwarka zaka zo kana ce ai hakuri ke hakuri ke hakuri ke hakuri kada mu jawo wa babanmu masifa kada mu jawo wa mahaifiyar wasiya saboda duk wannan tawile tawilen da aka ce banda mai kaza fa maganganun malamai ne ba wai hadisin haka yi bana me ni ba kawai hadisi ya ce duk wanda aka yi mai kuka za a mai azaba kuma lalle ne mutum ya rubuta a wasiyarsa wasu akwai wasiya ai ya rubuta a wasiyarsa cewa ni wane wane ubanku mijinku ban yadda a yi mun kuka ba duk wanda ya mun kuka ban yafe masa ba to ana fara za ce a a alhaji ya hana kuka alhaji ya ce kar ai to baka da laifi a wurin a lokacin waye zai samu laifin wanda ya kuka mai kukan kera wanda suke kuka na mutuwa da ihu da daga sauti idan ba su tuba ba ko ba ta tuba ba ranar kiyama za a yi mata riga ta wuta da kwalta ka san duk ƙonewar wuta kun gani yana da sauƙi amma karka ƙone da ruwan kwalta idan idan aka ɗiga maka ruwan kwalta a nan mugun wuta kenan to yanzu nan an yi bayanin hukuncin shi mai yin kukan ne wancan shi mamaci ga abin da aka fada za a masa to shi mai yin kukan fa za a tsunduma ka ne riga ce za a maka takwalta a sa ka a cikin wuta kurin ka je ka ga yadda wuta take cin kwalta ka je ka gwada kwalta ita kadai dinta a cikin duro in aka kissa mata ashana huruwa take kawai ba ta karewa ba ga 'yan sanda suna su bakin mai su kunna mai wuta ba sai kwana yana ci to haka kwalta take in aka sa maka riga ta kwalta aka wulla ka wuta wuta ba ta taba rabuwa da kai ba dan karamin aikin da kai wasa da shi kai sakaci ya dawo maka bala'i malam wuta ba ta da daɗi inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama ربنا اصرف عنا عذاب جهنم Allah ya koya mana ya ce ku yi addu'a, ya Allah ka kautar da mu daga azabar jahannama, ya rabbi duk abin da zai sa wuta ta ƙona mu Allah ka kare mu. Don Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, Inna ma nuhitu an sautai ne, ahmaƙai ne, fajirai ne, sautun inda nagmatin walahwin wala'ibin wa mazamira shaitanin وصوت عند مصيبة خمش في وجوه وشق في جيوب ورنة شيطان وقال الحسن صوتان ملؤونان مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه النوائح يجعلن يجعلن صفين في النار فينبحن في أهل النار كما تنبه الكلاب سبحان الله manzo Allah ya ce an hana ni wasu sauti guda biyu wawayen sautuka ahmaqai ne sauti na wauta fajirarrun sauti menene wannan sauti wawayen sauti fajirarrun sautuka sautin da ake ɗagawa lokacin da ake kiɗa ko ake waƙa irin a gidan rawa ko an kunna disco ana ihu ana rawa ɗin nan ai ana yi ko a kunna abu ana rawa ko kuma sautin da ake ana wasa ba ana ihu ana wasa ba ko an ci bal ba kana ji gari yana ɗauka ba ana ihu in aka ci ko aka kusa a ci duk Kano sai ta ɗauka ko duwancin garin sai ya ɗauka haramun ne daga wannan sautin. Sautun inda lahwin wa la'ib wa mazamiri shaitan da lokacin da ake hura sarewar shaitan su ne waƙe-waƙe mutum ya ji daɗin waƙa ya ta ɗaga sauti yana ihu ta Allah ya mana afuwa yasa samari in mutum zai je kallon bal to ya je makaranta tukunna a koya masa guzurin zuwa kallon bal waɗannan sautuka in dai za ka ɗaga sauti saboda wani wasa da aka yi kana ihu kaga ai farin ciki kake nuna ko to bai da bambanci da ihun da kake yi in an mutu me aka ce mu yi in mun ga abin farin ciki da jin daɗi Allahu akbar ha ihun da kuke yi a wajen kwallo ai ba ku yin sa a masallaci saboda kun san bai dace ba ko wajen wani wasa ko dambe ko kaza ko kaza ga hadisin nan innama nuhitu an sautaini ahmaqaini fajiraini sautun inda naghmatin wa lahwin wa la'ibin wa mazamiri shaitan ɗaya kenan sai kuma sauti inda musiba idan mutum wani bala'i wani musiba ta same shi yayi ihu ba wai ihun ciwo ba ba wannan daban ne wannan ba zan hana ka kai ƙara ba don ciwo ya same ka a'a ihun nuna damuwa ihun nuna damuwa ya ga fuska kamshin fi wuju mutum ya sa farce ya yi karce fuskarsa wai don ya nuna yana cikin baƙin ciki da bacin rai ya ga riga mutum ya kama nan kwalar rigarsa haka wajen button ɗin rigarsa wuyan in yi haka sai fa sai ya soke ta ƙasa wai dan ya nuna yana cikin bacin rai da rannatu shaitan ƙara irin na shaitan ƙara shine ihun banza wannan hadisin Hassan ne hadisin tirmizi da imamul hakim da imamul bayhaqi da imamul bazzar ده عبد بن حميد يروي تو أشياء المنتخب من المسند ده إمام البغوي أشين شرح السنة ألبانيا إنجن تاشي أشين سلسلة أحاديث الصحيحة حديثنا دبو ديا ده دري ديا ده مسند بغوي manzo Allah yana cewa waɗannan masu koke-koke idan an yi mutuwa za a sa su sahu biyu ne a wutar jahannama yuj'alu fi saffain sahu biyu za a yi musu sai a ce ku je ku yi ta haushin a cikin yan wuta ku yi ta haushi ba kun yi kuka a duniya ba ku je ku yi ta haushi a cikin wuta kamar tambahul kilab kamar yadda karnuka suke haushi in ka ji a wuta ana kamar yadda kare yake yi to su a waɗannan masu yin kukan mutuwa ne da suka ƙisa bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kar'ai a sa mutum a sahu yana ta kuka irin na kare malamai sun raunana wannan hadisi za'ifi ne jiddan imamu dabarani ya kawo shi al-awsat albani ya ce za'ifi ne a cikin sisatu hadisin za'ifa hadisi na 2006 wani al-auza'i أن عمر بن الخطاب سمع صوت بكاء فدخل ومعه غيره فمال عليهن ضربا حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها وقال اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها إنها لا تبكي بشجوكم إنها تحريق دموعها لأخذ دراهمكم وإنها تؤذي موتاكم في قبورهم وأحياكم في دورهم لأنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه واعلم أن النائحة كو النياحة رفع صوت بالندب وهو تعديد النائحة بصوتها محاسن الميت وقيل هو البكاء عليه مع ذكر محاسنه قال العلماء ويحرم رفع الصوت بإفراط بالبكاء وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام إمام الأوزائي يتي عمر بن الخطاب ياجي صوت كوكا وترانا أو نجدا يجي أنا تكوكا سيشيغا تارد وني cikin sahabbai ko tabi'ai yana zuwa sai ga ashe mutuwa aka yi a gidan mutanen gidan sun haɗu matan suna ta kuka ai sai bi su da sanda doka kasan umar yana yawo da sanda eh duk wanda ya kwana sai a saita shi wala ba magana malam sai duka to babba ne ya isa yi ai a ka ce ka ji ana ga umar ga umar ga umar shi ka san me yasa ke duka annabi yayi hani ya ce kada a yi ku zo ku zauna kun me da kuka sana'a kun fi Allah son sa ne bawa kun bi annabi ne son shi duka ya ta zabga musu sanda ashe akwai yar anshi yar daga sauti in ta yi sai a amsa in ta kwalla ta yi yi yi yi yi sai sauran su ma sai su rinka yi tsofaffin sai a rinka ana ta koka dai mala haka suke mai da wato ku ba ku gane ba shi ba kuka a da daraja ne a yanzu ma yan jahiliyar masu harkar jahiliya har cewa ke oh ku duba yau alhaji ba ne mutu ba wanda ya kuka a gidan nan sai ka ji ana gulma yi kuka me za su yi azaba yake musu murna ma wasu suke yi su abin da jahilai za su ɗauka idan aka yi mutuwa ba a yi kuka ba wato mutumin bai da daraja ne wannan haka har gobe yake a karatun jahilai amma kai mai ilimi ne umar ya ba su kashi sai da ya diski na'iha ɗin ita matar da take yin kukan kiran sosai ya yi ta dukanta sai da hijabinta ya faɗi ƙasa ta sha kashi wa kala adrib zan da keki yana faɗa wa mutanen gidan duka zan mata fa inna hana iha saboda mace ce mai kukan kera dama hukuncin ta ba ta kashi wala hurmata laha ba ta da wani alfarma ai mai alfarma ne ba za a dake shi ba yace ba wai ba wai tana yin kuka ne ko dan saboda mutuwar da aka yi muku ba A'a, ‘yar kasuwa ce, ita na'iha, su a daɗin malam haya ake yi, ka hayo mai kuka, mai hawaye sosai, mai majina da za ta zubar da shi ya ya ce ta yi, sai a ce ka wannan mamacin masha Allah. Da mun karanta a cikin littafai, da a da, idan aka yi mutuwa sai a yi hayan ‘yan kuka, kuma yawanci mata ne suke yi. daga can kamar yadda in za a yi aure ake hayan yan guda a yi can sun san dai ya suke sai mace ta yi wajen minti guda ko minti biyu tana a yi nan nasu to akwai masu yin kuka kuma idan anan aka yi mutuwa tun daga farkon layin nan za ta fara ihu tana dukan jikinta tana marin fuskarta da wai duk wanda ya zo wuce zai ce ka iya wani babban mutum ya mutu a garin nan wani mai matsayi ya mutu a anguwan nan wallahi malam tana gama kukanta sai ta zauna ta ce a sallame ni wannan haka cike mana a biya ta ƙwarai kuwa a biya ta to biya suke ke sa umar yake cewa tana ƙona hawayenta ne don ta karɓi dirhamanku, tana kukan ba wai saboda ciwon mutuwar da take damunku take yi ba fa, ita ba ta san ma waye mutu ba, ita kawai neman kuɗinta ta zo. Ta zo ne ta yi kukan nan nan ta karɓi kuɗinku, shi yasa ni kuma zan mata duka, iya duka. Kashi ya bata. yace wa inna tu'zi mautakum tana cutar da mamatanku fi quburihim kaga Umar shi ma ya tafi akan fahimtan ashe idan aka yi wa mutum ba ni sunan shi idan aka yi wa mutum aka mutum ya mutu aka yi mai kuka ashe ana mai azaba a kabari a to shikenan idan mun tafi akan tawilin cewa ba ni sunan shi a in bai ce ayi ba in bai ce ayi ba bai da laifi misali to me yasa Umar zai zo yana duka ko me yasa Umar ya ce tana cutar da mamatan ku ashe dai magana tana nan dai duk wanda aka mutu aka ya mutu aka yi masa kuka ko aka yi mata kuka mai kukan ya cuce ka ta ce wa ahya akum fi durihim tana cutar da rayayyunku a cikin gidajensu yace li'annaha tanha anis sabri ta hana haƙuri shari'a kuma cewa ta yi a haƙuri amma ita wannan ta hana yin haƙuri ne duk wanda ya a shari'a malam duk wanda ya yi kuka bai yi haƙuri ba wal tasbir wal tahtasib ko fal tasbir wal tahtasib bai yi aiki akan shi ba yin kuka kin haƙuri ne wanda ya ƙi yin kuka to ya yi haƙuri wanda ya yi kuka kuma to ya saryar da ladan haƙurinsa kuma lalle Allah ya yi umarni da ai haƙuri kuma ya ce a iya girgiza mutum zai iya kaɗuwa ya firgita ya tsorata ina fata ana fahimta yawwa to amma girgiza da kaduwar da mutum zai ya yaga jiki ya bugi jiki ya fasa jiki ya yi aski malam akwai mawa zuwa mace fa sai ta je ta yi aski kwalkwabo tas a katse ta sai ta fito fili wai mai alama wai wai masifa ta same ta wai an mata mutuwa ko kaga mutum da tarin gashi ya kira wanzami ana yin mutuwa sai ce zo ka aske ni gaba daya a kwashe kan kawai sai dai kwalkwabo me amfani wai an masa mutuwa wai a gane an masa mutuwa na sha gaya muku idan muna karatu za ku canja layi ku rinka gaya mana kun ga ana ɗauka ne ba wai da mutum ya ji jiniyar nefa kawai sai je kashe wuta bai gaya mana duk duniya ne ake ganin karatun nan ina jin kunya a zo a ce kar a zo a ce daman najeriya har yanzu ba a daina ɗauke wuta ba wallahi za su daina zuwa hutu ba ba za su hutu ba yan waccan ƙasar wani ne zai ɗauko ‘ya'yansa za su zo hutu tambayar farko da suka yi masa baba najeriya akwai wuta kuwa ya ce to akwai dai sauro kam ya ce Allah ya yi hani a kai ya ce kar a yi to sai mana bayani akan kukan kera ɗin an niyaha wa'alam annan niyahata me ake nufi da niyaha ɗin kukan mutuwan da aka hana ka ɗaga sauti kana magana da ƙarfi kana faɗin kyawawan halin mamacin kana ta lissafawa shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza wannan haram ne ko da ku yayi kaza ɗin ai ta faɗin yana ciyar da mutane yana ba da taimako yana kai mutane makka tana kuka tana fada yana kaza yana kaza wannan haram ne sai dai kawai ko a wa'azi ko a ba da labari aikin alherinsa ko an zo ta'aziyya a yi bayani wannan ba laifi amma ana kuka ana fada a saboda in dai ana kuka ana fada ne sai mala'iku sun zungure shi sai su ce hakan kake وقيل هو البكاء عليه مع ذكر محاسن wasu suka ce shine mutum kai ta kuka wa mamacinka kana fadan kyawawan abubuwansa malamai suna cewa wa yahrumu raf'u sauti bi ifraqin bil buka'i an hana daga sauti da wuce gona da iri da kuka wa amma al buka'u al mayyiti amma mutum yayi kuka wa mamaci ba tare da yayi ta fadin wasu kyawawan abubuwansa ba a lokacin da yake kukan kuma babu daga sauti kuka ne kawai kun san akwai kuka ba sauti ko akwai abin da za ga mutum da idan za ku ce kuka yake amma dai ba sauti to kukan da ake yi ba sauti wannan halal ne falaisa bi haram ba haram ne ruwina fi sahih bukhari wa muslim an ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ada sa'd bin ubada wa ma'ahu abdurrahman bin auf wa sa'd bin abi waqqas wa abdullah bin mas'ud fa baka rasulullah sallallahu alaihi wasallam فلما راى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال الا تسمعون ان الله لا يؤدب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤدب بهذا او يرحم واشار الى لسانه صلى الله عليه وسلم حديث البخاري لمسلم روايه عبد الله بن عمر ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga Ibn Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gaida Sa'ad ibn Ubada ya je gaida man sa'ad ibn ubada kula da wannan hadisin duba girman annabi da matsayinsa da daukakarsa da kafarsa yake takawa ije igai da marar lafiya kaga dai ba wani basaraken da ya fi shi ko ba wani mai matsayin da ya fi shi ko to wallahi malam ba wani laifi bane ba aibu bane dan an ga sarki ya je cikin unguwa cikin talakawa ya gaida wani mara lafiya ya gaida talakansa annabi yana zuwa ta'aziya yana zuwa ta'aziya in an yi mutuwa so ba laifi bane wani basarake talakansa ya mutu ya taka da kafarsa a cikin unguwa ana rakiya ana gaisuwa ana ranka ya dade ya shiga har gidansu ya gaida tsofaffin gidan ya je musu ta'aziyya ai sun cancanta a musu to kaga a ce basarake ya zauna a fadarsa cewa wai in an yi mutuwa wai sai kai da ubanka ya mutu wai kai zaka zo ka tsuguna wai kai gaisuwa talakanka ya mutu kai zaka zo kai gaisuwa wannan gargajiyanci ne amma muna fatan za a gyara insha Allah kuma masu mulkin mu da suke sauraron wa'azi suke sauraron malamai suke zuwa makaranta ko suke jin wa'azi insha Allah kuma muna fatan su gyara amma dai wannan ba daidai bane dan ko babu wani shugaban da ya fa annabi kai ai wannan masha Allah ya wuce misali kuma da yazo zai tafi sai da bi sahabbai Abdurrahman ibn Auf dan aljanna Sa'ad bin Abi Waqqas shi ma dan aljanna Abdullah bin Mas'ud shi ma dan aljanna duka waɗannan annabi ya musu albishir da gidan aljanna kafin ya bar duniya zai je gaida Sa'ad ibn Ubada shi ba laifi ko malami ko shugaba ko gwamna ko shugaban ƙasa ko waye a gan shi da ƙafarsa ya je gaida mara lafiya idan ya ji cewa wannan abun ya ya ci baya to wanda ya fi shi ya yi to kun ji bari ku ji abin da ya faru an yana zuwa sai sai ya fashe da kuka ya ga yanayin da mara lafiya yake ciki sai ya kuka su ma mutane 'yan rakiyan kawai sai suka kama kuka tunda annabi ya yi su ma bari su taba bakau sai annabi ya maza ya wa'azi don kar wani ya ce ai shi ya yi kuka sabon sama sun yi kuka kuma a can ya hana kuka sai ce ala tasma'una ba ku taba ji ba annallaha la yu'adhibu bi dami al'ain Allah baya yi wa mutum azaba da da hawaye na ido ma'ana yana so ya nuna wannan kukan da muke da ni da ku halal ne don gabaki ɗayansa ba daga sauti babu daga sauti a ciki Allah baya azaba dan an zubar da hawaye ko ka zaka ce ta bata an kaga ba za ka iya jurewa ba ka dan koka ka san shi kuka yana dan rage abubuwa ne wallahi in ka cika ka cika ka cika abun ya dame ka in baka dan fashe din nan ba kai to wannan fitan hawayen to zai dan rage Allah kuwa yawa yana da dan daɗi haka in dai an yi shi an gama sai ka ji dan sanyi-sanyi haka sai ya ce ai Allah baya azaba bi dami la'in abu na biyu Allah baya azaba bi huznil qalb ranka ya ɓaci ka ji ɓacin rai ba laifi bane dan asara ta same ka ko musiba ko an maka mutuwa ranka ya ɓaci ka shiga damuwa a ce wane wane ka yau yana cikin damuwa shi yasa ba a zuwa neman taimakon mutum lokacin da aka yi masa mutuwa shi alaji fi sabilillah kai wasa da kai da da kai da dan akwatin naka da neman taimako zai wulla maka shi saboda me zuciyar is busy with something a wannan lokacin wani abu ya mamaye zuciyar ba zai iya sauraron ka ba yana cikin damuwa abinci ma ba a iya dafawa ai manzo Allah ya ce lokacin da Ja'far ya rasu dan uwan Ali bin Abi Talib mazala ce wa makota isna'u li ali Ja'farin ta'aman ku yi wa mutanen Ja'far abinci fa innahum qad atahum ma yushghiluhum abinda zai shagaltar da su ya zo musu shine mutuwa abinda zai shagaltar da su ya zo musu shine mutuwa ku musu abinci amma mu yanzu an canja in aka maka mutuwa sai dai su zo su dirshe su ci abinci a gidan mutuwa amma me sunna a dahu a kawo masu gidan su ci in baki sun zo an dace lokacin ana ci a basu amma mu yanzu sai mutum zai wanke rigarsa ya zauna a kofar gida sha biyu da rabi ta yi yana duba ƙoho yana duba ƙofar gida yana taɓa wani ba gama abinci ba ne ba tarbiya mutuwar zuciya rashin sani ya kamata ai sai ka tashi ka je shago ka ce auno mun kwano uku na shinkafa ba ni taliya guda biyar ba ni tumatirin gwangwani ba ni magi leda ɗaya ba ni kaza ka dan ɗebo a leda sai ka ce kai kai musu gida a dan ɗora da Allah saboda a sallama baki amma mutum ya zo da mutuncinsa ya zauna a gidan mutuwa kana jiran a daho a kawo akwai gidan mutuwa da aka yi mutuwa wallahi dan gidan ya ce to mu fa ba mutuwar nan ne yanzu ma ba wai ita ce damuwar ba wannan jama'ar alhaji yana da mutane ƙofar gida an cika tun da kafin aje binne shi a gama ma sha ɗaya ta yi ana gama kuma ƙofar gida an cika to wallahi malam mamacin ya rasu ƙwayar shinkafa babu a gidan kuma ya bar ƙananan yara ba wani mai aiki ko sana'a da za a ce na albashi a wannan kai ba na ce ku daina kamun ruwan sanyi ba kai tun da kai aure ka ka canja al'amarinka shi da yake ango ne ya saba da ruwan sanyi kaga sai dauko ya kamu ba na shan ruwan sanyi in za ka kawo shayi mai dan dama dama to yawwa halin nan da ake ciki dole a dan zaki zaki a baki kakawun bakin ruwa mai sanyi mutum yanzu halin da waye yake shan ruwan sanyi yanzu ba wanda ya zuba kaji ya zuba abubuwa ba mu da muke gigice yanzu ina mu ina shan ruwan sanyi mai dumi za ka kawo ya ce don Allah a taimaka mana mu fita kunya sai wani ne ya ba da rance na kuɗi aka je aka auno haka maza maza aka dan dora yadda fa duka mutanen unguwa suna zaune suna jira a kawo musu ma yasir wallahi na farko dai shi kansa zaman makokin bid'a ne duk wanda izo ita aziya ku hakuri abu ne da muke yi amma gwanda mu ta faɗa dan a rage duk wanda izo aka yi mutuwa tattara ka tafi kaka dora musu musamman yanzu ko biyu a wata aka ce za a rinka sayowa ashirin ashirin ne fa malam mutane su zauna kuma za ka tsammanin in sun zauna din ko kuka suke ko alhini ko na abu hira ce ake da danne dannen waya akwai mutuwan ma da aka yi aka ce aje maza lokacin ana sayar da jaridu aka ce duk garin nan duk wani janshi a sayo jaridu saboda manya za su zo shi babba in ya zo kar a bar shi ya zauna haka sai wallahi da idona na gani sai dai ga ana wulla jaridu jarida jarida a wurin mutuwa ka bar su su da kuma na su yi tunanin mutuwa su ma don Allah halin da ake ciki yau za gani ku akwai bashayin ajiye shi aka yi ala al'amura ma to Allah ne sauƙi kai dai na ma uzuri dai kai ango ne kawai eh mun kan tunda mun riga mun yi ban ce mun yi espaya ba amma dai wato tausayi yana da daɗi malam ni ban sani ba ko kuna fahimta ta ko ba kwa fahimta mu rinka gyarawa da an yi mutuwa abokinka baban shi waye waye wane to Allah ba da hakuri Allah ba da hakuri na dan zauna ne ko aminci dai bin to alhamdulillah Allah ba ku hakuri ba laifi gobe ma ka dawo ƙara mai taziya amma ku zauna a yau yanzu yadda abinci yake ya zama masifa kwanon shinkafa dubu biyar a zo a tara maka mutum arba'in hamsin madaka dawa duka ciyar da su kaji wani marowaci ya ce goma kwana ɗaya ba ni wani mutum ya burge ni da aka yi mutuwar aka zo aka zauna sai gashi a can ya fara naɗe tabarmai me yake nunawa kowa ya tafi da wani ya tashi mutum ɗaya biyu sai ya naɗe sai ya ce kai gida mai da shi masallaci daman tabarman masallacai ne yana ɗan hana da takalman ku yana turawa haka wallahi kinaya yake muku saboda ya lura sha ɗaya da rabi sha biyu ta kusa lokacin cin abinci ya kusa ba su da hali yanzu wannan mutanen uban ya mutu ko kwaya shinkafa bai bari ba wannan a gaba na haka yana gaya muku na ce to kaga illar kin bin sunna kenan ce wallahi malam mu abinda za mu ci ma a gidan babu ballantana wasu su zo mana sunan ta'aziya mu dafa musu kuma duk bakon da ya zo daga wani gari sai a ce to an an gama akwai gidan alijiwa ne can zaka sauka eh sai ake ta tura su gidan yan uwa ka san wani wani ya zo ma taziya ma sai ya ce sai ya kwana uku a wannan yanayin a'a ana gaisawa juya ka tafi in ku ka taho da buhun shinkafa ko katan din taliya to ajiye mana mu ci tare ku yi hakuri kar a ce wai zumunci ne ake ragewa a'a yanayi shi ba a so wato kana tare da ni a cikin bayanin da nake da ya tuno wani abu ne wato ba a so ka jefa ɗan uwanka ne a cikin kunci haraj wanda yake da hali ba damuwa mai hali ne mai iko amma talaka mutanen da suke kukutawa malam barin gaya ma ka san wani abu ka san yanzu yara yan mata budurwa ke fita wacce za ce fita ki je ki nemo yadda za a yi budurwa kulu imajin yarinya budurwa balagaggiya ta fita me za ta yi ba ma abinci suke sayarwa ba malam ka san yanzu yara yan mata sun fara bi suna karban wanki a cikin gidaje wanki balagaggiyar yarinya tana cewa akwai wanki wata kuma kaje tana za a daka muku barkono da Allah ko akwai aike budurwar yarinya 'yar sakandare ta yi wannan ta samu wani abu da za ta ce ta kai wa iyayenta a ci abinci ku lura da wani abu da yake faruwa yanzu ku lura da wani abu ɗazu ina tafiya a mota nake gaya wa cikin yarana a danja idan ana bara za ka ga yara ne 'yan mata kyawawa budurwa fa sosai sai ta rinka jagora wata makauniya ka san me business yake business ne wance zo ki raka ni bara to nawa za ki bayar in an samu dubu biyar zan baki dubu ɗaya da ɗari biyar zan rike kaza to ta yadda ta sauke mutuncinta da kimanta da kunya ta yi ta zagayawa tana bin mota ana bara in an gama wallahi sallaman su ake ba ɗan ƙyatta ba ne malam yanayi ne ya jawo babu kuɗin jaurar yau ɗin nan na gani akwai waɗanda daman su ijarin hayar kansu suke bayarwa a yawon gindin danja kaga abu na biyu kula a garin nan ban san da ko kuna unguwar ba a yi kaga irin wankin gilas din mota da yara suke kana tsayawa ba izini su wanke ma to yanzu yan mata ne a garin nan suke yi yarinya budurwa wallahi za ta zo da roba ta faro ko ta suwan da ruwan omo a ciki kana tsayawa haka za ka ta daga hijabinta tsiyi tana gogawa ni an mun wannan kawai sai na kifa kai na ce yanzu lalacewar attajiranmu da gwamnatinmu ta kai ga yarinya budurwa balagaggiya ta zo tana goge gilas ɗin motar mutane na mata magana ban iya hakuri ba na ce ke ba makaranta ta ce ba a ina kike unguwa kaza to me yasa ke wani ce wallahi malam abinci muke nema abubuwa da yawa da suke faruwa to yanzu wanda yake cikin irin wannan yanayi sai ya fita ɗansa ya je ya nemo masa wannan sai aka zo aka yi masa mutuwa sai mutum ashirin suka zo suka zauna da sunan zaman makoki a kofar gidansa don Allah ba cutar da shi ba kuma ba addini ya ce ai ba ku sauƙaƙa wa mutane kuma wanda aka muku mutum alaji tafi kasuwarka alaji je ka business ɗinka alaji je ka aikinka a zauna lafiya su dai mamatan su ƴan uwan mamaci da aka yi musu mutuwa su ya zama musu dole saboda karɓar ta'aziyya amma maganin fi sabilillah wai abokin ka wai baban shi ya mutu kowa ya mutu da je kai ne a kofar gida kai baka daho ka kawo ba da annabi ya ce a daho a kawo ba mu da insaniya ba mu da tunani ba daidai ba ne kuskure ne ko fiyawata ne je ka sayo ka bada gudunmuwa ka dan ajiye ka ce ko a dan rage saboda baki ko kwanan shinkafa ne sayo ka aika musu ko a daho a gidanka in ma baka da halin awo ka ce a bada kwano daya cikin dafaffe a aika gidan wani an masa mutuwa mai kokari mu kiyaye kuma mai kokari mu rage so za mu dakata a nan insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya mana afuwa na kuskure Allah ya rabbanta mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh